بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu wannan yammaci na litinin 16 daga watan sha'aban 16 ne ko 17 yau a 16 yau a shekara ta 1437 ne hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 23 ga watan biyar na shekara ta 2016 na lissafin miladiya za mu tashi a darasin na 25 karatun da muke a littafin fadlul islam na shekul islam muhammad bin abdul wahab tare da sharhinsa daga bakin da kuma alƙalamin malam salih ali sheikh da sharhi a kansa har yanzu muna kan sharhin da malam sali ali shi yake ya rubuta mana dangane da hadisin ahabbu dini ila Allah ko yawa ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu as-samha za mu tashi inda yake cewa hada yadullu ala fadli al-islam fi nafsihi nan ne ko yawa bayan yayi magana akan saboda saukin ne da musulunci yake tattare da shi shi yasa har wannan sauƙin ya zama wasu ƙa'idoji a shari'a ƙa'idoji manya in an ce ƙa'idoji da ma'ana nufin wasu tsare-tsare da malamai suka sanya suka zama kamar doka shi ne abin da ake da ƙa'ida principle na gudanar da shari'a a fassara ta jami'a sukan kira su maxim maxim ƙa'ida haka suke kiranta da cewa abu ne da za a haddace shi da lafuzza kaɗan amma kuma ya tara ma'anoni masu yawa to shine ka'ida kamar yadda ba misali cewa alharaja marfu'un cewa shi kunci abu ne abin ɗaukewa akan wani al'umma ɗin ma'ana daga an samu kunci to lalle a ɗauke shi Allah bai yi al'ummar musulmi a al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama ya zama cewa sun shiga cikin kunci ba daga an samu kunci to a nemi sauki sannan da ka'idar la wajiba ma al'ajiz babu wajibi idan akwai gazawa ana duk abin da aka wajabta maka in ka gaza ba za ka iya ba to wajibcin sa ya tashi daga kanka haka nan wala muharrama ma'a darurati babu haramun inda darura in aka ce ga abu larura rayuwa za ta saraya saboda ita to sai a haƙura da abin da yake haramun sai a yi amfani da shi bayan kuwa an san haramun ne waɗannan da duk suna cikin dalilai ko wa annal mashaqqata tajlibu taysir da kuma cewa ita mashaqqa wahala duk inda aka same ta to tana jawo sauki daga kaga wahala ta zo to sauki insha Allah yana tare da ita Allah madauki baya barin mutane su dawwama a cikin sauki kun ga hatta a cikin abin da ya shafi alwala fa ya gaya mana bayan ya gaya mana ayar alwala da taimama sai ce ma yuridu Allah li yaj'al alaykum min harajin walakin li yuridu li yutahhirakum Allah baya son ku samu kunci abin da yake so kai yana nufin ya samar da tsarki gare ku ya tsarkake ku don haka ashe kenan Allah subhanahu wataala cikin tausayin sa duk muka samu wannan sauki ne Allah kara mana sauki to mu ci gaba da inda ke cewa wa hadha yadullu ala fadl al-islam fi nafsi wannan yana nuna mana falalar musulunci a ƙashin kansa shi musulunci anna cewa man da khalahu wanda duk ya shige shi shi musulunci wal ta zama bihi ya lazimce shi me ma'ana ya lazimce shi ya kankame masa fa innahu yahsulu ala dhalika al fadl al azim fi thawabi wan nuri wal jazai to duk wanda ya kama musulunci ya riko da shi sosai to zai samu wannan falala mai girma wajen wato lada da za a bashi da haske da Allah zai sanya masa don ya rika bambance abin da yake daidai daga abin da ba daidai ba wal jaza'i da kuma sakamako duk wannan zai same shi a wannan addini din wa fi dukhulihi fi hadhihi al-ummati da kasancewar addinin ya shiga wannan al'umma ko kuma musulmi ya shiga wannan al'umma din ya zama dan wannan al'umma din kuma sannan addini shi ma na wannan al'umma din ne wa an yakuna huwa alkhair kuma ya zama addini shine alheri shine sama da kowanne addini wa ma'a zalika tare da haka kuma ahkamuhu sahlatu hukunce hukuncensa masu sauƙi ne Allah ya sauƙaƙe su wa a'maluhu sahla hakanan ayyukan da ake aikatawa a musulunci duk masu sauƙi ne muyassaratun wa samhatun kuma an sauƙaƙe su an sa su cikin abin da ba wahala ba kuma sannan akwai rangwame tare da su da sauƙi dai har yanzu bal kai ba iya wannan ba ahabbu fisalil islam a cikin abubuwan da suke da alaka da musulunci fisal nan ana nufin abubuwa da suke da alaka da bangarorin musulunci ayyukan musulunci imani na musulunci aƙidun musulunci shari'ar musulunci duk wani abu da yake bangare ne na musulunci to mafi soyuwa ila Allah a wurin Allah jalla wa ala shine alhanifiyatu abin da yake kan hanyar hanifiya hanyar da ta karkace daga barna zuwa gaskiya daga shirka zuwa tauhidi daga dukkan abin da yake ba daidai ba zuwa abin da yake daidai as-samha kuma mai sauki shine dai abin da wannan lafazin wannan hadisi ya zo mana da shi sai ce fa kullama kana al-amalu al-mashru'u ashala fima amara Allah jalla wa ala bihi gwargwadon yadda aiki da aka shar'anta ya zama ya fi sauƙi inda aka ce aiki ne da shari'a ta zo da shi kuma ya zama cewa a cikin al'amuran da Allah maɗauki ya ba da umarni wannan ya fi sauƙi fa innahu ya kunu a habba ilallahi jalla wa ala to wannan wanda ya fi sauƙin shi Allah ya fi so kun gane abu in dai an ce ga wasu abubuwa guda biyu wannan da tsanani wannan da sauƙi kuma duka suna cikin abubuwan da Allah ya shar'anta to Allah ya fi son mai sauƙi don haka ka zama tare da mai sauƙin ba mai tsananin ba shine ka aikata abin da yake shine daidai lakin ha huna tambihu sai ce sai dai kuma anan akwai wani tambihi dan wani zai iya cewa a wannan fahimtar cewa shikenan ai tunda addini mai sauƙi ne bari ya saki jikinsa kawai abin da ya ga dama ko sai addinin an ce ba tsanani a cikinsa a daina tsanantawa to shine ma ce a'a abin ba haka za a bar mutum ya dauki rigamar abu ya rataya a wuyansa kawai sai abin da ya ga dama ba yana da ka'ida ta ina ake gane sauƙin cikin abin da Allah yake so ne ko kuma abin da ka'idojin shari'a suka tabbatar da shi ma'ana sauƙin ba sauƙi ne da ya fita daga shari'a ba sauƙin a cikin shari'ar yake kada ka daukan ma kanka cewa ai shikenan duk abin da ya zo min da wahala kawai in ce a to da Allah ai sauki ake nema mun gane ma'ana wahalar da ba dora maka ita aka yi ba ma abin da ake nufi kwantamawar ka na jin daɗin duniya sai ka ji kawai ai komai kawai bari kai abinka tunda dai addini mai sauki ne shi ne yake cewa ba haka ake nufi sai ce a wannan wurin akwai tambihi da ya kamata wa huwa yace shine anna mas'alatas suhulati wal yusri cewa matsala ta sauƙaƙa abu da sauƙinsa abinda za a ce dai abu mai sauƙi ne shine as-suhula kuma dai shine al-yusr din hadihi ita wannan matsalar da muke magana a kanta mimma takhtalifu fiha al-afhamu yana cikin abubuwan da fahimtu fahimta fahimta daban-daban sukan sassaba abinda wani yake fahimta sauƙi ne wani kuma sai ganshi tsanani ne abinda wani yake gani tsanani ne kuma sai zama sauƙi ne a wani sai ce fayan bazi dabtuha don haka yana da kyau a sa mata ka'ida shine dabti a dan daure ta da wani abu da zai tsare ta kada a sake ta haka babu kaidi a dan mata kaidi da wani abu ita ko shi wannan sauki din bi annaha cewa abinda ake nufi da wannan suhula din yani as-suhula wal yusr allati yuhibbuha Allahu jalla wa ala wannan saukin da Allah yake so mana ala ahadi wajhaini akan gane shi ne ta fuska biyu wanda Allah ya yarda da shi din zai zama shi ya fi so to yana zama ta bangare biyu alwajhul awwal fuskar farko annaha mansusatun fi shari'ati ya zama wannan saukin shari'a ce ta nasi a kansa Allah ne ya faɗa cikin alqur'ani ya sauƙaƙe muku kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai an sauƙaƙe muku kaza a wannan addini ai kun ga shine nasi ma'ana nassi ya zo a qur'ani ko a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa abu kaza mai sauki ne abu kaza da da tsanani an sauƙaƙe an mun fahimci wannan a sai ke cewa fil qur'ani aw fi sunnati ko a qur'ani ko a sunna fa idza kana al amalu sahlan maisuran idan aiki ya zama mai sauƙi ne mansusan fi shari'ati kuma an yi sau an yi nassi a kansa ma'ana an faɗe shi kuru-kuru a cikin shari'a fa inna hadha mahbubun ila Allah to wannan abu ne da Allah yake son sa jalla wa ala domin ku ga ai ta ina ake ganowa duk abin da Allah ya zaba ai shine daidai to in ko aka ce ga abubuwa biyu Allah ya bar wani ya ɗauki wani ai kun ga wannan yana nuna mana Allah yana son wannan din yau da haka ana gano Allah yana son abu kaza tunda har yanzu kun ga bamu fita daga shirin hadisin da yake magana ahabbu dini illallah maganar ahabbu ilallah ake nufi abinda Allah ya fi so sai ya ce alhanifiyatu samha to shi ne ake sa ka'ida shi saukin nan ba a mahangar ka kawai ba a'a a mahangar Allah subhanahu wata'ala abinda yake nufi da sauki shine sauki an fahimci abu sai ce hada fa inna hada mahbubun ila Allah jalla wa ala misaluhu ga misalin sa kullum komai ka fi fahimta san an baka misali musamman ka'idoji irin waɗannan da suke daurarru haka an iyakance su idan ba baka misali ba sai ka kasa gane yace misaluhu al-iftaru fi safar shan ruwa a halin tafiya in dai tafiya ta kama ka ka sha ruwa ka aji azumi wa qasru salati fi safar da kuma takaita sallah daga raka'a hudu ta zama raka'a biyu a halin tafiya wannan sauki ne ko ba sauki ne a ina muka samu cewa shi sauki ne nassin qur'ani Allah ne ya gaya mana a wurare dancan azumi da kuma dancan dai halin tafiya li illati safari saboda illar tafiya wal hikmati al mashaqqati da kuma hikima ta wahala ma'ana wahalar da take cikin ka yi azumi a halin tafiya wahalar da take cikin kana gaggawar ka kai zuwa wuri kaza a halin tafiya ka yi raka'a hudu to a sauƙaƙe maka wannan tunda an samu wannan illa din ka koma ka sauke azumin ka ka aje ka koma kuma ka aje raka'a hudu ta koma raka'a biyu wannan sauƙin Allah ne ba mu shi fa innal iftara mana yace shi shan ruwa da aje azumi afdalu shi yafi li'annahu aysaru domin ku shi yafi sauki nan da wani za ku tattauna da shi zai ce ai shi yana da damar yana da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciyar da zai iya azumin sa shi da haka ya fi sanye azumi saboda kada ya zo ya wahala nan gaba wajen ramuko misali yana da damar yi wannan amma inda tattaunawa za a yi wanne ne Allah ya fi so to wanda Allah ya ba mu sauki a kansa shi Allah ya fi so mun fahimci abin yau da ka duk inda aka ce ga abin da Allah ya fifita ya ce ku yi to wannan din shi ne ya fi so kai kuwa kaga ya kamata a ce ka aikata abin da Allah ya fi so da ka koda kana tsoron nan gaba ramuko zai ma wahala kai wannan ita ma wani nau'i ne na ibada na abin da Allah yake so ka aje din daga baya ka rama wani abu ne kayi abin da Allah yake so mun gano ma abin ne sai sa har wani hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yana tafiya aka kawo masa ruwa ya sha a gaban mutane kuma cikin Ramadan dan ya nuna mutane halaccin in kana tafiya ka sha ruwa har akwai hadisin da yake cewa a masu masu azumi sun saba wa Allah ma'ana wanda ke tafiyar yayi azumi ya saba wa Allah tare da cewa malamai a tattaunawa da suka yi akan wannan matsala sun nuna hal abin nan itlaqi ne ba ana nufin zahirinsa cewa duk wanda ya azumin yana da damar karfin abin nan ya saba wa Allah za a bashi zunubi ba dogaron da wasu hadisan da yayi tafiyar kuma ya azumi mun fahimci abin zaka hali hali ne amma dai inda tattaunawa za a yi ta bangaren tafdili kawai cewa wanne ne ya fi wanne ne Allah ya fi so to saukin da Allah ya ce mu bi shine Allah ya fi so ya ce li'annahu aisaru domin kuwa aji azumin nan dalilin zamansa afdalu shine saboda shine aisaru ai inna ma kana afdala li'annahu kana aisar wa anna al-qasra afdalu hakanan taɗaita sallah a yi ƙasaru afdalu shi yafi don me li'annahu aisaru domin aka in an ce ka kwatanta tsakanin yin raka'a hudu da yin raka'a biyu wanne ne yafi sauki biyu to sai ce walan yashadda dina ahadun illa ghalaba babu mai tsananta wa kansa ya kallafa wa kansa abinda aka sauƙaƙe masa ya dora wa kansa wahalar da ba a ma dora masa ba in ya ci gaba wannan shine manhajinsa a rayuwa shine abin da ake nuna ya sha din ya tsananta wa addini illa ghalabahu sai addinin ya rinjaye shi ma'ana sai addinin ya katse shi sai ya zama cewa da kansa ya koma da karfi kamar da wani malami ya fassara wannan wurin a cikin sharhin hadisin cewa sai an tilasta masa ya koma zuwa ga sauki shine ma'ana ma'ana sai an nuna masa da cewa ba shi da inda zai ci nasara domin yana aikata abin da Allah baya so ne haka in yana son ya aikata abin da Allah yake so kuma sannan Allah ya so shi to ya juyo ya koma ya aikata abin da shine sauki haka sauki dai kullum shine rahamar Allah alwajibu sani fuska ta biyu na wannan gane sauki mun ji ai fuska ta farko ita ce a gane abu na da sauki ta hanyar me ta hanyar nassi yanzu kamar misali har yanzu abin da ya shafi wani abin za ku ga kamar ba sauki ba ne kawai magana ce ta halal da haram kamar haramcin da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan ziyarar kabari ya haramta cewa a daina zuwa ziyarar kabari saboda tsoron wasu abubuwa za su iya aukuwa shine daga baya yake cewa kuntu na haitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha da na hana ku ziyarar kaburuka amma yanzu an ba ku dama ku to wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba a ziyarci kaburuka saboda me za a samu wa'azantuwa zaka kalli wani ya riga ka gashi nan a ciki kuma ya tafi ba dawowa zai ba ka kalli cewa wata rana kai ne a ciki kuma ya tunasar maka da cewa duniya nan fa za ta kare za ka mutu shagalar duniya ta fita daga zuciyarka wannan yana da amfani ko ba da amfani kuma sannan akwai sauki a cikinsa wajen ƙara kusantar da kai zuwa ga ubangiji to shi ma wannan sauki ne da Allah yake son sa duk abin da aka cire wannan ya shigar da mu a babin nafsi duk wani abu da da shine halal ko shine shari'a sai Allah ya saukar da doka cewa a canza a koma wuri kaza a daina kaza a koma kaza to cire mu aka yi galibi galibi ba a kowane lokaci ba galibi za ka ga daga ashaddu ne zuwa aisar zuwa ga abu ne da ya fi tsanani zuwa abin da yake mafi sauki to kun wannan yana nuna mana in dai Allah ya zaɓi abu ya ce shi za a yi to ka yarda da shi shine zaman ka lafiya kuma shine alamar kana son Allah kuma Allah zai so ka Allah so mu baki ɗaya alwaji kusani hanya ta biyu an yakuna taysiru was samahatu allati hukima biha ya zama sauƙin nan da rangwamen nan da aka yi hukuncin su qad qarraraha imamun aw alimun mujtahidun wancan mun ji nassi ne na qur'ani ko hadisi ko wannan kuma ya zama wani malami ne mujtahidi shine ya hango ya gano sauƙin ba nassi bane daga qur'ani ba nassi bane daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alimun mujtahidun malami ne mai istihadi amma kuma yasluhu al-ijtihadu min mithlihi istihadin ya dace kuma nagari ne kuma daidai ne daga mutum irinsa ma'ana mutum ne mai tsoron Allah mutum ne ba mai son zuciyarsa ba mutum ne kuma wanda yana da ilimin da ya cancanci a kira shi mujtahidi to in shi ne ya ango ta hanyar hada ka'idojin shari'a yace ai malamai sun sa mana ka'ida abbararu yuzalu ko dan baka mantu wannan almashaqqatu tajlibu taysir sai ya hada waɗannan ka'idoji ya ce to gaskiya in ku haka ne abu kaza da muka same shi a zamanin yanzu za a iya sa shi a ƙarƙashin wannan ka'ida din in muka lura da malamin ba mai bin son zuciyarsa bane ba ba duniyi bane da yake son ya halatta wa kansa jin daɗi sannan mai tsoron Allah ne kuma sannan yana da ilimin ya kai yayi istihadi sai a ce wannan ita ma istihadi ne ko hanya ce ingantacciya ta sanin taysiri mun fahimci abin shi ma za a karbe shi ba cewa za a yi tunda maganar malamai ba ce ku rubu da mu sai iya na qur'ani da sunna a'a wannan shi ma ka'idoji na shari'a aka bi aka fito da taisiri din wajen istihadi in dai mutumin ya cancanci istihadi akwai magana da malamai suka saba yi dangane da harkar fatawa za mu ga akwai wasu malamai an rabu kashi uku yadda ɗabi'ar malamai suke akwai wanda in kai masa fatawa ya fi son ya baka mai tsanani ko akwai wani kuma in kai masa fatawa ya fi son ya sauƙaƙa maka ya baka abu mai sauƙi akwai kuma wanda a tsakiya yake to kullum ka nemi mai tsakiyan kar ka bi ra'ayin mai tsanani zai jefa ka cikin hanka tsanani kuma tsanani ba abin nema bane kar ka bi hanyar mai neman komai ya sauƙaƙa maka shi wata ran da kai da shi za ku halaka amma ka nemi mai tsakaitawa yana da tsoron Allah kai ba wai abin da ya dame ka shine kawai a ce maka abu kaza eh halal ne to bari in je in yi ai malam wani ya ce ba komai kar ka tsaya kana neman wannan abu in a zuciyarka ka ji cewa malam wani nan akwai alamar cewa son zuciyarsa ya bi so yake kawai ya daɗaɗa maka rai to ka kiyayi wannan abu duk malamin da zai yi don ya daɗaɗa maka rai to ba mai son ka bane domin bai taimaka maka ba ya jawo da kai da shi za ku halaka ko ba haka bane amma kuma ba a son tsanani har yanzu ya zama a yi mai kenan a yi daidaito ya zama a ji tsoron Allah sannan kuma kar a tsananta in kun fahimci wannan wannan shine daidai a kowane lamari in mutum yana son ya zauna lafiya to yi ba abin da yake shine matsakaici matsakaici kuma matsakaici Allah ƙara mana tsakaituwa don haka idan ka fahimci wannan malami ne mujtahidi ya kai matsayin da zai yi istihadi malami ne sosai ya san qur'ani da tafsirinsa ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shuruhinsu ya san fiqhu da ka'idojinsa ya san maganganun malamai ya kuma Allah ya hore masa a sanin masalik na gane yadda za a gano hukunce-hukunce to ya cancanci ya istihadi to in irin wannan ne ya istihadi ya gano abu kaza a bar tsananinsa a koma ga sauƙinsa saboda ka'idojin nan to ya cancanta a ɗauki maganarsa a yi aiki da ita Allah sa mun gane yawa amma in wanda manhajinsa kullum an sani har wasu ma suna ce suna sa ma wasu malamai a zamanin yanzu na sani ana cewa ana sa ma wasu malamai suna ko eh saboda yawan sauƙaƙawa sai a ce wani ai kaza ne shi wani ai kaza ne to nan yana da hatsari su mutanen ba su kyauta ba da suka sa wannan suna dan Allah shi ba haka yake nufi ba eh ba lalle zama hakan yake nufi ba kuma Allah saukin da yake yi din Allah mai kyau ne amma in ya zama sauki ne da yake hawan kawara da nasoshin shari'a to wannan kuma ba daidai bane zai halaka kansa ya halaka mutane kamar kullun ka'ida da nake ambata mana cewa idan mutum ya zo maka fatawa a matsayinka na mai fatawa farkon abin da za ka yi ƙoƙari shine ka faɗi hanyar da za ka fita a wurin Allah ita ce tafi muhimmanci ba hanyar da shi za ka fidda shi daga damuwar da ya zo da ita ba shi ya zo da matsalarsa aiki nake a wuri kaza ya halatta ko bai halatta ba mu'amala muke ta kaza da kaza ana yin kaza akwai kaza a ciki ya halatta ko bai halatta ba kar ka hangi cewa bari in sauƙaƙa masa saboda a fahimci cewa ni ba mai tsanani ba ne kawai ba tare da bin ka'idojin shari'a ba to in kai haka ba ka yi abin da Allah ya yarda da shi ba kuma sannan za ka halakar da shi ka sa shi ya yi abin da ba shi ne Allah ya yarda da shi kuma kai ma sai ka halaka Allah tsari amma ka yi tunanin shin wannan abin haka yake a shar'ance in ka sani ka faɗa in baka sani suka ce agar maka Allah da Allah kai hakuri wannan abin ban san shi ba zan ma bincike in ne bincike kuma zan gaya maka ko in tambayi wasu malaman ko ka ɗauki wata al'ada mai kyau da na ga wasu malamai suna yi duk abin da wani ya zo ya maka fatawa in kana da ilimi a kai ko a littafi kaza ka karanta ko ka ji malam wani ko a kasar din ka ji wani wani malami ya sun ce na ji wani dai ya ce kaza shikenan ka fidda kanka shine babban abu shi ka ji ka hada shi da malamai in kai baka da binciken karfa da ya fidda wannan matsalar yadda take to ka ce ka da Allah ka je ka tambayi malam wani ya fi ni sani a wannan fagen harkarsa ce ya fi ni ko kuma dan ba ni lokaci zan bincika maka ni zan tambaye su wane da wane mu ji me suka ce sai in gaya maka saboda babban abin da yake gaban ka shine ran tashin alkiyama an tsaye da kai an tambaye ka me ka ce ka sa hannu a madadin Allah ka haramta kaza ko ka sa hannu a madadin Allah ka halatta kaza sai in aka duba aka ga halal din nan da kace haram ne ko haram din nan da kace halal ne kaga ka shiga uku kuma a lokacin damar ka zo ka tuba ta wuce ka cin alzamanin yanzu a lokacin da kake dare mutum ya daukar makansa wannan manhaji malamai dai sun yi maganganu da dama kun san littafan malamai ilamul muqi'in da makamantansu wani malami da ya rubuta littafi akan dawabitu taysiri fil fatwa malam muhammad bin sa'ad al-yubi littafi ne karami ba babba ba haka amma duk mutumin da yake son ya sauƙaƙa wa mutane ma a fatawa to akwai ka'idoji na taysiri din yau hanyoyin da mutum zai bi ba tare da ya fada cikin matsaloli ba dawabitu at-taysiri fil fatwa ya da irin sama ba shi kadai ba suna nan da kyau da yawa malamai sun rubuta sai ɗaliban ilimi su kokari su karanta zai amfane su insha Allah ta'ala Allah ya ba mu daidaito a cikin lamur to sai yake cewa mutum malami alimun mujtahidun yasluhu al-ijtihadu min mislihi malamin da ijtihadi ya inganta daga irinsa ya kai matsayin yin ijtihadi bi tatbiqi ta hanyar yayi amfani da usuli wa qawa'id shari asali na shari'a da ka'idoji na shari'a yayi amfani da su ya ce abu kaza ya kamata mu ɗauki sauƙi a cikinsa to inda ya kai matsayin mujtahidin da zai iya wannan to shi ma istihalin nan nasa daidai ne za a yi amfani da shi wajen gane sauƙi a shari'a wa minha daga cikin irin waɗannan ka'idoji da usul na shari'a ita ka'idatu al-mashaqqatu tajlibu taysir wannan ka'ida da dai muka sake faɗa da zama mun faɗe ta mashaqqa shine tsanani wahala a to tajlibu tana jawo tana kawo a samu a taisir mana in dai ka ga wahalar to insha Allah ku jira akwai kofar sauki domin ba siffar wannan al'ummar ba ce ta tafi hattashin alkiyama cikin wahala shi da abin da ake nufi au ko kuma ka'idar ad-dararu yuzalu ad-dararu yuzalu cuta gusar da ita ake yi duk abin da zai cutar da mutane to gusar da shi ake sai aka samu wani abu a zamanin yanzu an matbi'il balwa ya shafi kowa da kowa ya shafi al'umma kuma ana cutuwa da shi to sai malamai su duba su ce gaskiya tun da shari'an nan bata zo mana da maganar cutuwa ba in an samu cutuwa to a bada dama abu kaza to anan ne zaka ji wani malamai wani lokaci istihadin malamai zai kai ga kaga abu la'alla akwai maganar malamai can a baya mutaqaddimuna sun ce abu kaza haram ne a zamanin yanzu wasu malaman su ce gaskiya zai iya zama halal yanzu saboda wahalar da ake ciki da kaza da kaza to kaga kuwa duk abin da wani zai halatta bayan wani ya haramta to yana buƙatar ya zama wannan wani tsoron allansa ba na wasa bane ba haka kar ya bi son zuciya idan kawai zamani yanzu ya kamata kawai a bada dama kawai a yassare abubuwa kawai kowa ya abin da ya ga dama domin malami malami shari'a fa ba a wuyansa take ba ba shine mai ma hukunci barin tashin alkiyama balantana a ce ai shine ya baka dama kaza da kaza kai kana da uzuri a matsayinka na mai fatawa duk mai fatawa yana da uzuri in ya tambayi malami sai malamin ya ce masa kaza in ya je ya aiki da wannan abu ko da akwai kuskure a ciki Allah subhanahu wa ta'ala nan tashin alkiyama zai iya yafe masa saboda ya dogara da wani karfi to kaga ashe kenan anan wane ne wanda ya kamata ya fi tsoron halin da za a shiga shine malamin yawa tunda shi mai tambayar zai iya samun uzuri muddin ba a samu wato son rai a cikin abubuwan nasa ba to sai shi har yanzu wa au nahwi dhalika min alqawaid ko makamancin waɗannan daga ka'idoji fa idza kana al-hukmu yasiru جاء عن اجتهاد صحيح إن hukuncin sauƙi ya zo mana ta hanyar istihadi ingantacce fi tatbiqi qawaid raf'il haraji a wajen amfani da tatbiqi shine applying kai amfani da ka'idoji na raf'il haraji daukewa mutane kunci a addini yace fa inna hada yakunu min ad-din to wannan zai zama yana cikin addini allazi huwa ahabbu ila Allah wanda Allah yake so tunda kun ga hadisin da muke sharhi sunan sa me ahabbu dini ila Allah mene alhanifiyatu sama kullum abin da muke so shine me Allah ya fi so sai mu dace da shi Allah kuma ya ba mu dace ba don haka a takaice dai abin da malami ke so mu fahimta shi ne gane abu kaza sauki ne a shari'a ana gane ta hanya biyu ko ko nassi ko istihadi shikenan nassi yana zama kala biyu ko qur'ani ko hadisi istihadi kuma bangare ɗaya ne ma'ana istihadin malamai su duba halin da ake ciki su duba matsalar su duba illar su duba asalin su duba far'i babin kiyasi sai a ce to wannan a samun masa mafita a ce a sauƙaƙa wa mutane saboda wahala domin kuwa yana cikin fa'idojin wannan addini na musulunci ba a shan wahala a cikinsa to ya kuwa mun rayu yanzu wani zamani ya zo mana mun shiga wata wahala saboda wani abu to ta yaya za mu fita sai mu ce ai musuluncin nan bai zo mana don mu sha wahala ba sai malamai su zauna su yi ijtihadi sai a ce abu kaza da ya ja wahalan nan to a bada damar yin sa in akwai kofar yin haka muddin ba nassi ne na shari'a urukul musamman alqur'ani da a saba ba an babji abin ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uruku duk da haka mun sani dai akwai ka'idoji da za a iya bayarwa wanda suke su kuma mu'akkata ne to galibin wannan irin mafitar na daga abin da yake a shar'anci dama shari'a ta karrara ta tabbatar da cewa abu haram ne to duk inda za a halatta ma da shi sai dai a halatta maka da shi na wani hali ba a sai daga yanzu har tashin alkiyama ya koma halal ba ba sai ku gane abin misali yanzu abinda aka halatta mana na cin mushe in muna halin tafiya babu abin da za a ci a kun ga mushe menene haram ne to amma ai iya halin tafiyan ne aka halatta mana to shine abin da ake nufi ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ba haka kawai ake bude kofa sai mutum ya ce ai yanzu abu ya zama larura don haka daga yau abu kaza ya zama halal a'a ba haka ake ba in dai akwai nassi a kansa cewa haramun ne to muna nan akan haramcin sa sai dai a ce a bar hukuncin a ɗaiɗaikun mutane duk wanda ya shiga tsanani irin wannan to a kansa sai a ɗauke abu a kun ga wannan akwai bambanci tsakanin ɗauke abu akan mutum ɗaya da ɗauke shi akan kowa da kowa saboda ba kowa ne yake shiga irin wannan halin ba an fahimci abu in ku kowa ya shiga irin wannan hali to malaman al'umma gaba ɗaya sai su taru sai su duba wannan abin sai su yi istihadi in aka yi ijma'i a kansa za a iya duba abin da za a sauƙaƙa wa al'umma maimakon a bar su cikin tsanani a dunkule dai wannan shari'ar ba ta zo ta kuntata wa mutane ba har tashin alkiyama shikenan zance da haka in aka samu tsanani a wani wuri to a duba kofa za a samu sauki insha Allah sai ce fa inna hadha yakunu min ad-din alladhi huwa ahabbu ila Allah jalla wa ala min ghairihi fiye da wani sa ya'ani min at-tashdidi na abin da yake tsanantawa ne ma'ana yana daga cikin khisalul islam allati hiya ahabbu ila Allah wanda Allah ya fi son fiye da tsanantawa da tashdidi wali hada don haka ne kana sufyan al-thawri sufyan ibn sa'id al-thawri a 161 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana cikin manya-manyan malamai malamai tabi'ai a kufa a sanannu wajen iliminsu da tsoron allansu da bin gaske su a kowane lokaci rahimahullahu ta'ala ya ƙulu fi ma'aridi kalamin lahu a wani zance da yake yi shine fi ma'aridi kalamin lahu a cikin jerin wani zance da yake yi akwai wata magana da yake faɗa yake cewa at-tashdidu yuhsinuhu kullu ahadin wa innamal ilmu ar-rukhsatu ta'tika min faqih kun ji magana kaman gwal irin maganganun da malamai suke cewa ya kamata a rubuta su da ruwan gwal a liƙa a wani wuri kowa rika kallo saboda daɗin da ta kunsa yace at-tashdidu shi tsanani yuhsinuhu kullu ahad kowa zai iya kowa kace ya tsananta wa kansa zai iya tsananta wa kansa ko ba haka ba kowanne malami da mai istihadi da mara istihadi da wanda ya karatu ya koshi da karatun mai zazzurfan ilimi da mai sassaukan ilimi sama sama duk kowa zai iya tsananta abu haka ne ko ba haka ba sai ce wa innamal ilmu abinda ake ce mai ilimi ilimi da za a ce masa ilimi shine ar-rukhsatu ta'tika min faqih rango mai yazo maka daga faqihi mutumin da ya fahimci addini ya duba abu zai ce a'a wanda ya baka waccan fatawa ta farko ya ce maka haram ne gaskiya tsananta maka asalin wannan abun bai saba ma ka'idoji kaza da kaza da kaza ba je kai abinka to in mutum faqihi ne sosai ya zo maka to anan ilimi yake wancan kuwa tashalludi ne tsanantawa ne tsanantawa ko kowa zai iya ta kun bai wannan magana magana ce mai kyau sosai haka shi yasa ake son duk lokacin da wannan ma na sha gaya mana ita anan duk lokacin da ɗalibin ilimi garin karance karancensa Allah ya hore masa fahimta sai ya fahimto wani abu ya dan tsaya to kafin ya fantsama shi a cikin jama'a ya bincike ya ji ko wani ya riga shi faɗin wannan ko wani bai riga shi ba ya yi bincike ji can magabata a can baya ya suka ɗauki wannan abu su mai suka ce a zamanin yanzu irinsa irinsa matsayi irin nasa kenan me suke cewa akan wannan da waɗanda suka fi shi a zamanin yanzu su ma me suke cewa ba laifi ba ne in ka yi bincike ka gano abu tare abokanka na karatu suka ce ni kuwa jiya a bincike na na gano kaza amma me kuke gani su ma suna bincike sai wani ce eh ni ma na taba jin wannan amma fa gaskiya malam wani har ya ce kaza akai ba ba yadda ka gano bane shikenan ta ga an sauƙaƙa maka amma galibin matsalar da take jefa mu cikin rikici da al'umma yanzu shine mutum daga yayi dan bincikensa bai gaya wa wasu manyan malamai ba sai zo ya faɗa a cikin jama'a jahilai da basu sani ba kuma sai su ɗauka wannan shine addini har in sun ji wani malamin ya ce ba haka bane sai a ce a'a wannan da Allah rabu da shi ana wannan ko ba a wannan yau don haka a rika tattauna abu a rika bawa malamai waɗanda suka fika a alal akalla ko a ganin ka ba su fika ba to akwai waɗanda dai kai ka san sun fika to ka kai waɗanda sun fika insha Allah za su duba kuma sai su ga yadda al'amura suke Allah ya samu dace a wannan ita maganar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sai cewa malam Salih al-Shahi cewa hadha sahihun wannan ko magana sai mai inganci idan kanatin ruksatu in rangwame ya zo a tat min faqihin in ta kasance a tat ta zo min faqihin bin nafsi wanda yake ya fahimci nafsi don faqihi baya zama faqihi fa sai ya fahimci nafsi ma'anar faqihi ba wanda zai zauna kawai ya ci tunani akan sai ce ai ko abu kaza ya dace ko abu kaza bai dace a'a shari'a ai ba ra'ayinsa ba ce shari'a me ce ce nassoshin shari'a ne abin da ya zo a nafsi istihadin duk da ya fi kowanne shine istihadin da ya fi kusa da nassi ba abin kafafa ba ne ka ce kafi ka gano wani abu da ya saba wa nassi wannan ka kiyaye kanka ma ka jefa kanka cikin wannan matsala yawa Allah ya faɗi abu ka ce a'a ba haka bane kuma har kana neman ka kafa hujjar cewa i ga abin da Allah ya faɗa din nan ba shine daidai ba wannan matsala ce gare ka zaka gurgurdan yadda nassi yake maganar Allah maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ijtihadin da yafi kusa kusa zama da aqraba ila nassi to shi yafi cancanta da ya zama daidai in ko matsala babu nassi a cikin ta to dama matsamu shine majalin malamai su tattauna kuma anan dama ba a rikici akan wannan duk matsalar da ba nassi bane akan ta zaka ƴan uwa musulmi da Allah mu gane ɗaliban ilimi duk matsalar da ba nassi ne akan ta ba Allah ne yace dole kaza za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole kaza za a yi ba in matsala ce ta ijtihadi harka ce ta alwala da tsarki waɗanda ba a samu nasi akan wata matsala ba to kar a samu rikici wane ya zaɓi kaza wane ya zaɓi kaza kawai matsalar nan ta in an ɗago daga ruku'u me za a yi za a saki hannu ne haka ko za a ɗora shi a kirji babu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi da ya ɗago me yayi a wannan wurin duk malamai sun yarda da haka rashin nassin ne ya ja wannan sai wani malamin ya ce to in mun lura ai da ma asalin tsayuwa an ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa in dai a sallah ne to haka take shikenan da haka da ya dago to dole hannu yayi tunda tsayuwa aka ce yayi tunda ko tsayuwa yayi tsayuwarsa a sallah haka take don haka ya mai da hannu shikenan sai zaɓi haka wani malamin kuma ya ce a'a tunda dai ba a ce ba ni dai zan aji tunda naga komai cewa ake yi shikenan wannan ya tafi wannan wani ya tafi to wannan kada ya ce wannan dan bid'a wannan ya ce wannan kafiri duk wannan ba su ne irin waɗannan matsalolin ba mun fahimta bin insha ko ne ya ce ma in tunda ya ga wani yana kaza to ba zai bi shi sallah ba wani baya jalasan istiraha ba zan bi shi sallah ba wannan shi ake ce ma tashaddudi eh harka ce ta tashaddudi wannan zafi kenan kuma ba cikin hanyar ahlus sunna mutum ya dauki irin wannan zafi din Allah kyauta sai ce wa hada sahihun إذا كانت الرخصة أتت من فقيه بالنص وفقيه بالقواعد يا سن نفسي يا كما القواعد الشرعية قائد دين الشريعة فإن هذا مما يحبه الله جل وعلا إن تكون أبن الله سبحانه وتعالى يكسه ومما تميزت به وميز الله به هذه الأمة yana daga cikin abin da wannan al'umma ta mayyazat bihi ta bambanta da shi ta yi fice da shi kuma Allah ya bambanta wannan al'ummar daga sauran al'ummomi da wannan lamari din cewa idan mutum yana so ya ci gaba to ya zama yana tare da nafsi da kuma ka'idojin shari'a wannan shine malami kuma faqihi kuma insha Allah duk ijtihadin da yi zai zama yana kan hanya idza ta bayyana zalika in wannan ya bayyana in dai wannan abun ai kun gane shi abin da yake nufi kenan idza ta bayyana zalika in kun gane wannan fa innan nazira to duk mai bincike fi ahkami shari'ati al-islamiyyah cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'ar musulunci ya jidu zai samu anna ahkama shari'a cewa hukunce-hukuncen shari'a baki ɗayansu mabniyatun ala samahati wal yusri was suhulati duk ka'idojin shari'a inda za ka yi bi ka yi karatu shi sa ake son karatun ya zama mai ya zama mai faɗi ka yi haƙuri ka daɗe kana yi ka yi haƙuri ka daɗe ka ne kar ka yi gaggawa da ka karanto ɗan littafi guda ɗaya kaza ka ce kaza in ka yi haƙuri a yi a yi da yawa a daɗe kuma a tuntuɓi manyan malamai to in dai ka bi shari'ar musulunci ka kaf ɗinta za ka ganta cewa an gina ta ne wannan wake wannan magana ai malami ne ko yau babba kuma to gaba ɗaya shari'ar musulunci an gina ta ne akan samaha wal yusri da rangwame da sauƙi wasu hula da sauƙaƙa abubuwa akan wannan aka gina ta me yake nufi kun an ce abu an gina shi akan abu kaza ai ana nufin shine ma asali ba hali ne istisna'iyya ba ba halata istisna'iyya ba kun gane abin da ke nufi ai ko a dokokin ka'idojin ilimi ana cewa wannan shine aka fi sani amma akwai exceptions ko yawwa to abin da ake nufi dora al'amura akan saukin nan shine asali fita daga sauƙin nan zuwa wani abu exception ne ba wai tsananin shine asali ba shi sauƙin shine wato exception din ba haka ba to shine abin da yake nufi asalin shari'a akan haka aka gina ta mabniyatun ala samahati wal yusri was suhula fi taharati ka duba kaga fi tahara wajen abin da ya shafi tsarki komai mai sauƙi ne yanzu mutane da yawa rashin sanin sauƙi wani ya ɗauka idan ya je bawali in bai samu ruwa ba sai ya amfani da hoge to kuma in ya dawo ya samu ruwa sai ya matsawa kansa cewa sai ya wanke da ruwa ana yin wannan ko to duk rashin sani ne shi ka yi da hoge din ko kana da ruwa ko kana da ruwa ka rabu da ruwan kai da hoge yayi mun fahimci abin kwanan nan a tafiyar da muka yi sai muka dawo ta ethiopia a addis ababa airport su in ka shiga ban daki haka yake banda toilet paper ba komai ba buta ba inda za ka kawo kusa da gaban ka kace za ka yi tsarki muna da yawa kuma adadin musulmi duk gashi an ruwa za a yi sallah wannan ya shiga sai ya fito sai faɗa kaga ma irin abin ai duk ba su da kuma ce kwantar da hankali ai shi musulmi duk inda ya shiga zai samu mafita na ce wannan toilet paper din ya amfani da ita ce to in na fito kuma ina zan samu ruwan tsanyi ta ba wanda ce sai kai wannan in ne haka ya isa ce ya isa haka na gaya musu ce kai goge da wannan toilet paper fito ga inda shank din su sun yi wannan shank don wanke hannu ko to kai alwala abu shi ban ɗakin ka kai amfani da wannan toilet paper ka goge gaban ka ko bayan gida ne ko fitsari ne tsaf ka tabbatar da cewa ka wanke shi to sai ka zo kawai kai alwala ka je kai sallah in ka samu ruwa kar ka matsawa kanka ba sai ka sake wankewa yace ai shi bai san haka ba yace to ai kaji to shi musulunci kullum in ka samu ilimin sa to ka fi jin daɗin sa in ko baka da ilimi ka fi shan wahala ka duba yanzu ka ga irin masu irin yawan me ake cewa wasu wasi dinnan a tsarki da alwala galibin su ga ba malamai bane jahilci ne ke sawan nan sai ga wani ya wanke fuskarsa sa wajen goma sha biyu wai yana tsammanin bai yi niyya ba sai so ya saki sai ya zo sallah kuma haka ya ta da kabbara sa wajen takwas sai ya fa yayi nisa ya ce wala dhalli sai ka ga wani girgiza kai wai shi ya fasa sai ya zo ya sake kada kamata salama ana sake ikama sai kuma ya sake kabbara harma sai ya sake yi wannan duka wahalar wahala ce ta kai shi saboda jahilci yau ibn qayyim yayi maganar wannan abin cikin littafin sa izafatul lahfan littafin da muke karantawa anan kullum bayan asuba muna karanta shi mun kuma kusa zuwa wurin zai zo zai bayanin yadda shedan ke shiga zuciyar mutum ya rikita masa addini saboda jahilci ya zo yace musamman a gurin tsarki shine yi magana akan abin da yace har wasu malaman fikihu abin mamaki suka yi ta rubuta a littafan su wai idan mutum ya fi tsari sai ya yi asaltu wa natru ko ya matse gaban sa ya ta matsewa kuma ya girgiza ya karkada yace duk wannan bidiyo'i ne ba wanda ya dora maka wani yace shi gaban namiji yadda hantsar saniya da tinkiya take haka yake jawo wadda za ka yi ka matso ƙara jawo fitsarin za ka yi don haka ka bashi yana ɗaukewa ɗin nan wanke ka fita kar ka sa wa kanka wani kokonto ai la Allah dan guntun danshin da naji a pant ɗina ko shi ne ya dugo ba ruwanka duk ba abin da ya same ka ka wanke kayanka ka je ka alwala jahilci ba abin da ba zai samu mutum Allah ya ce yawwa ina ne fit taharati ko wajen tsarki wannan shine ma yasa muka shiga wannan zancen ko wa fi ahkamil miyahi wal aniyati haka nan wajen abin da ya shafi a hukunce-hukuncen ruwa dangi-dangi na ruwa wal'ani ya ce da mazubai containers da ake amfani da su kwanika ko mazubi na alwala ko kwano ko buta da makamantansu duka akwai sauki fi ahkamis salati wajen hukunce-hukuncen sallah haka yanzu addinin yahudu addinin kirista ma musamman mutum sai ya je coci ko duk ibadar da za a yi za a ce za a je coci a yi sujada shi ko musulmi a ko ina zai iya yi ko ina duk inda yake mai tsarki yanzu kuma ku duba ƙarin sauƙin har yanzu idan za ka yi sallah akan tabarma tabarman nan akwai fitsari a jiki to in ka tabbatar da inda fitsarin yake ko baka zuba ruwan ka wanke ba in ka ko in tana da wani guntun gefen da babu fitsari in kai akan ta sallah ka tayi domin da aka ce mana a tsarki na abin nan na abin nan akwai tsarkin kari da tsarkin dauda to shi tsarkin dauda a ina yake shi ne filbadani ko a jikin mutum da kuma libasi shi ne tufafin mutum da kuma fima ta musuhu a aba'uhu shi ne maudu'in sala da inda zai sallah sai aka ce maudu'in salatin abin da ake nufi shine inda gaɓuɓɓan jikinsa za su taɓa shi kadai aka wajabta maka ya zama mai tsarki zaka inda taburma taburmar rabin ta nan duk fitsari ne nan kuma ka tabbatar mai tsarki ne ko nan gefen ma da wani abu to inda dai zaka sa hannunka da gwiwarka da goshinka in suna da tsarki sallar ka tayi wannan sauki ne ko ba sauki ne inda an ce maka dole taburmar gaba ɗayanta sai ya zama an jima tana kanshi an jima kaga duk wahala ce yawa to haka yace wa fi zakati haka nan a zakka wa fi siyami yanzu zakka ku duba ku saukin ta wani sai dai ji labarinta har ya bar duniya sai dai a bashi ko kaga kuma gashi rukuni ne na addini ku duba ku gani rukuni ne na musulunci amma mutane da yawa sun mutu sun bar duniya ba su yi shi ba saboda me saboda yana da alaka ne da horewa da rashin horewa kana da ita dukiya kai ba ka da dukiya ba a tilasta maka duk abin da aka ce ba zakka a cikin sa karka matsawa kanka ka ce sai kayi zakka malamai sun ce abu kaza akwai zakka abu kaza ba zakka wani ya ta bugowa ya ce to ni na yi abu kaza da yawa kuma malamai sun ce ba zakka ni ce to ka haƙura ma ba shi kenan ba in Allah ya ce tilas sai ka zai zai gaya maka cewa ai tunda ba a ce ka yi ba kar ka matsawa kanka in ka so saboda neman addu'a da neman alheri ka taimakawa wani ka bashi sadaka ka bada kyauta Allah subhanahu wa ta'ala sai kara maka albarka abin da kai amma in babu abu a cikin sa to baya kanka haka wahalar da wasu suke so su jefa mutane su ce akwai zakka a albashi shi ma wannan ba dalili a kansa ko su malamai da suke faɗin waɗannan abubuwa ne wannan ba dalili a kansa domin sharaɗin abin da za a fidda zakka a kansa shine abin da ka mallake shi ya shekara shi ko albashi bai mallaku ba bai mallaku ba sai ka yi aiki ko ba haka ba ne idan karka ce ai annual salary ɗinka fa'anum shine kaza sai ka kalli wannan ka ce tunda zan karɓi miliyan kaza a shekara to na cancanci in fidda zakka don haka sai a ce to ai aikin sai kayi watan ya ƙare kai wannan aikin sannan ka cancanci a baka mun fahimci wannan zaka tunda baka cancance shi ba yaushe ka ajiye yaushe ya shekara yaushe har za a fitar masa zakka zaka ba zancen zakka a albashi wa fi siyami haka nan a azumi abubuwa da yawa wal hajji da hajji wa fil mu'amalati wajen mu'amaloli wannan babin ne ma yafi sauki shine saukin da malamai suke nuna mana cewa asali a mu'amalat in an ce meye mu'amalat harkokin da ba ibada ba duk harkar da ba ibada ba da ci me za mu ci me za mu sha me za mu tufatar da kanmu irin nau'in kayan da za mu sa ina za mu zauna wanne gidaje abun hawa ciniki saye da sayarwa me za ka yi ciniki a kansa a wannan abun kun san wannan maganar asali a komai irin wannan abun ya halatta komai ya halatta ka ci komai ya halatta ka sha komai ya halatta ka sa komai ya halatta kai saya ka sayar sai fa idan nassi ya zo ya ce haram shikenan don haka in ka zo mu'amalat abinda zaka fara tambaya abu kaza da abu kaza da abu kaza da za a yi akwai wata ka'ida ta shari'a da ta saba masa in akwai riba misali wani ciniki kuka shiga sabo kai da wani a intanet ne ko a wane ne farkon abin da za a tambaye ka akwai riba a ciki akwai gharar a ciki akwai jahala akwai imar shine tata akwai tata a ciki ko akwai riba ko akwai jahilcin wani abu ina jin kwanan mamin wannan zancen ko in akwai wannan sai a ce to abu haram ne in ba haka ba asalin sa je kai abun ka ya halatta haka malamai abin da ya kamata su rika dauka a wannan bangaren duk wanda ya zo yake tambaya akan wata sabuwar mu'amala sabuwar mu'amala abin da zaka tambaye shi yaya mu'amalar take yaya take in tsakaninsa da wani ya kawo agreement din mu gani idan kuma wani nau'in ciniki ne kowa ya san irinsa sai a ce bayyana min ya ake yin sa sai a duba ba kaza a ciki ba kaza a ciki ba wani abu da ya haramta sai a ce je kai kayanka ba cewa za a yi sai an samo nassi a qur'ani ko a hadisi da yace abu kaza na yanzu ya halatta ba kun fahimci abin duk mu'amala asalinta komai ya halatta sai abin da ya haramta din za a ce to yace wa fil ijtimaiyat to lokaci yace wa fil ijtimaiyat haka nan cikin al'amura na ijtima'i social abubuwa shine ijtimaiyat mas'aloli na zamantakewar jama'a a bar mutane duk abin da shari'a bata haramta ba to a bar shi a matsayin halal al'amura da suka zo mana a zamanin yanzu akwai abubuwa na gyara zamantakewar mu kyautata makwabtakan mu ko masu shugabanci su fito mana da wani tsari da za a bi wanda ake gina shi akan almasalihil mursala musa almasalihil mursala ka'ida ce ta shari'a maslaha ce ta gudanar da jama'a ta hukunta a samu kaza wanda in ba a same ta ba za a samu barna to an samu irin waɗannan abubuwan shari'a tana karɓar su don haka sai a ce su ma halal ne muddin ba su saba wani abu na shari'a ba kamar da dai kullum muke bada misali da irin abin da shafi traffic na abin nan traffic light da ake sawa akan hanya wanda mutane da yawa ba sa girmama shi ba sa ma kula wani yana kula da cewa ne kawai ai ba kowa bari ya wuce wannan kuma ba daidai bane mutum yana rage wa kansa matsayi da daraja a matsayinsa na mai hankali ka ganshi tana jadin nan ya wuce hu shi wai ya waye rashin wayewa ce tsakani da Allah da Allah mu daure mu rika girmama waɗannan abubuwa din yana taimaka mana rayuwar mu sai muke kintsawa ba wani abu ne muke a girmama wanda ba shi da asali ba da wannan da irin waɗannan ko a ce ka bilayi a wajen wani abu ko a ce ga tsari a asibiti sai an yi kaza ai kaza duk abin da tsarin rayuwa sai da kullun ne ya dora mana mu yi to idan ba shari'a ce ta haram ba to kar mu haramta shi Allah ta mu fahimci abu sai ce kullu hadhihi mabniyatun ala al-yusri was-suhulati duk waɗannan abubuwa an gina su ne akan sauƙi da sauƙaƙawa fa kullama kana al-amru aysara gwargwadon yadda lamari ya zama mai sauƙi inda ya fi sauƙi kullama kana ahabba ila Allah jalla wa ala to wannan din gwargwadon yadda ya fi zama abin soyuwa kenan mafi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce wa ma'ana dalika sai mu tsaya nan ko insha Allah darasin mu na gaba sai mu dora akan wannan wurin sai mu ji ma'anar da yake so ya bayyana mana tunda dai waɗannan misalai sun bayyana a gare mu kuma insha Allah mun fahimce su muna roƙon Allah mu ke ƙara mana sauki a cikin al'amuran mu duk abin da ya kuntata muna roƙon Allah sauki a kansa Allah subhanahu wataala yassare mana al'amuran mu baki daya Allah ba mu zaman lafiya Allah taimaki shugabannin mu Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ba mu san juna da haɗin kai damuwa ta kowane irin bangare muna roƙon Allah maɗauki mana maganinta Allah biya wa kowa bukatun sa na alheri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik